إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك مدساك سادوة أولا سافياتا sha biyar ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446 wadda ya daidai da sha biyar ga watan uku shekara 2025 miladiya. Shi gaba da tafsirinmu na Alƙur'ani mai girma a wannan markazi namu mai albarka markazul imami dani da tahfidil Qur'ani wa ulumi da ke wato ainihin nan BIO quarters cikin garin Azare jihar Bauchin Najeriya. sannan muna karatu cikin tafsiri mai suna taisirur rahman fi ikhtisari tafsiri muhi sunna al-bagawi al-musamma ma'alim tanzil na al-abd al-faqir ghafara Allah lahu wa liwalidai jiya mun fara karanta ayoyi ko mun ci gaba da karanta ayoyi da suke magana akan yahudawa wanda mun karanta faɗin Allah ta'ala wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda wato su daman yahudawa kamar yadda ɗaya daga cikin malamansu ya faɗa wanda shine Abdullah bin Salam bayan ya musulunta ya ce qaumun bohut mutane ne masharranta to sharrin nan har ma Allah suna yi wa to gashi nan ma sun kirkiri ƙarya sun ce wuta ba za ta shafe su ba sai su kwanaki wato ainihin ƙididdigaggu sai Allah ta'ala ya musu raddi cewar su riƙe alƙawari ne a wajen Allah kuma ba zai saba alƙawarin ba ko suna faɗa ne akan Allah abin da ba su da ilimi Allah ce ba haka lamarin yake ba duk wanda ya wato ainihin aikata shirka kuma laifinsa ya kewaye shi na shirka din nan ya mutu a kanta kenan to wannan su ne ‘yan wuta kuma za su dawoma ciki amma wanda ya aiki na gargari bayan imani to waɗannan su ne ‘yan aljanna kuma za su zama madawama a ciki Allah ya sanya mu cikin bayansa ‘yan aljanna sannan Allah ya riƙe alƙawari da su cewar kada su bauta wa kowa sai Allah su guji shirka wannan kuma kun ga kenan dukkan wato ainihin al'ummatayya umarnin da Allah yake musu shine su bauta masa kadami si shirka da shi wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya an gane to wannan yake nuna muhimmancin bauta ma Allah da kuma hatsarin yin shirka da shi an gane shirka duk aiki na gargari da mutum ya in ya shirka sai ta rusa duk waɗannan ayyuka an gane kamar wanda ya dama kunun zaƙi ne ko sai ya sami a ciki na ya sa wani abu da zai iya ɓata wannan zaƙin an gane ya sa wani abu da zai iya ɓata wannan zaƙi to haka zai mi zai ɓaci to ita shirka kira walaƙad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min al-khasirin sana labaran ya lissafo annaba ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun kenan shirka tana rusa dukkan ayyuka sannan shirka tana gusarwa al'umma aminci domin ana samun aminci karkashin tauhidi ne allazina amanu walam yalbisu imanuhum bi zulmin ay bi shirkin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun kenan in ana son aminci a gujimi shirka yawa shi yasa darasi na taɓa ce mana ana so zamfara ta zauna lafiya duk bokayen garin sai an sa yan hizba sun je sun kama su na kashewa sun kashe na ɗaurewa sun ɗaure so da waɗannan bokayen wasu ta'addancin da ake su suke faɗawa yan ta'addan ku yi kaza ku kawo fat na mutum kaza ku yi kaza to sai ku ga an kasa me zaman lafiya boka baya zuwa da alkhairi an gane hukuncinsa a shari'a shi yasa me a kashe shi bai da amfani don haka dai Allah ta'ala ya umarci al'ummatai da suka gabace mu da mu cewar mu bauta wa Allah shi kadai kada mu shirka da shi sannan mu kyautata wa iyaye haka ya riki wani alƙawari ga bani Isra'ila su kyautata wa iyaye amma ba su kyautata wa iyayensu hasali sai su ɗebi iyayensu kai su gidan reno an gane idan sun kai su gidajen reno a shekara sau ɗaya sai su je su kalle su su duba su shine mother's day an gane to shine mu ma ta shigo mana su ba su da lokacin zuwa su duba mu kullun cikin mother's day muke kullum musulunci ya ce ka je ka duba iyayenka ka kyautata musu to su ba haka bane su wannan sau ɗaya a shekarar da za su sa wannan ranar ita ce za a je gidan rena sai su duba ya iyayen an gane amma ba ruwansu kawai kuɗi za su na biya wani ma kawai in ya kawo iyayen ya jibge sai ba da lambar waya sai ce duran da suka mutu a masa waya sai kuma a zo a yi bikin sun mutu a sai akwati a sai fulawoyi a yi kaza a yi biki dai kun ga ba kyautata wa iyaye waɗannan kuma su ne abubuwan da a hankali suke shigo mana kuma muke kwaikwayonsu yau a hankali alhali musulunci duk ya mana umarni da mu saba musu ne amma kuma mu sai muke mi sai muke koyi da su to ina za mu nasara a rayuwa sannan kuma su kyautata wa wato wato ainihin makusanta ba ba su kyautata wa makusanta in ka je kowa su in ka je kasashen turawan nan zaka kowa uzurin su yake ba su kula da hakkin makwabtaka kuna zaune da imara ɗaya da mutum imara ɗaya shine upstairs ɗaya mai yiwuwa na ƙasan ka kana son shi sai mutuwa nan ana mutuwa nan ana biki ko ba wanda zai fasa nasa so da kowa mi kowa na da yanji kuma haka lamarin yake in ka je ƙasashen su na haka ba ruwan kowa da sha'anin kowa sannan sai wani makwabcin ya mutu sai da in wari ya damu makwabcinsa sai waya yan sanda ya ce gidan nan yana wari sai yan sanda su zo su balle gidan sai su ga mutumin da ya mutu amma ba ruwan kowa da kowa waɗannan wai irin wannan rayuwar suke so mu mu zo mu yi ta ba musulunci ba ne waliyata ma sannan su kyautatawa marayu sannan su kyautata miskinai sannan su faɗa mutane magana wacce take mai kyau sannan su tsaye da sallah su ba da zakka amma Allah ya ce summa tawallaitum illa qalilan minkum wannan alƙawari da aka ɗauka da ku sai kuka juya baya sai ka ɗan fa daga cikin ku wa antum mu'ridun kuna masu kawar da kai kina kun ga waɗannan su ne me su ne bani Isra'il. To yau kuma ayoyi da jiya lokaci ya ci mana ba mi ba, daman na faɗa mana cewar bani Isra'il Yahudawan jiya su ne ne ko? To wannan Allah ba a annabi sallam ne labarin Yahuda da suka gabata ko? To sai kuma nan ayin za su magana akan Yahudawan da suke zamani da shi. Su ma ga da suke sai Allah ta'ala ya ce wa iz akhadna mithaqakum qara karanta mana su.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم
saboda mu fahimci wannan ayoyi kuma wa musulmi mu sani alƙawari ne guda hudu Allah ya dauka mai Yahudawa amma suka warware uku suka yi riko da daya kullama ahadu ahadan nabazahu fariqun minhum wannan alƙawari na farko shine kada su kashe juna alƙawari na biyu kada su fitar da juna daga gidajen juna alƙawari na uku kada su taimaki juna akan zalunci alƙawari na hudu shine an kama ɗayansu a matsayin fursuna to su fanso shi sai suka kashe juna suka fidda juna a gidajensu suke taimakekeniya da zalunci akan juna amma in ya kama kuma su fanso sai su je su mi su fanso an gane kenan kun ga wannan shine Allah ta'ala ya ce wa akhadna mithaqakum kuma hakika mun riƙe alƙawarin ku la tasfikuna dima'akum kada ku zubar da jinananku ma'ana kada sashin ku ya kashe mi sashi wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum sannan kada ku fitar da kawunan ku daga gidajenku thumma aqrartum wa antum tashhadun sai kuka tabbatar kuna masu shaidawa thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum sannan sai ga ku ku waɗannan din kuna kashe kawunanku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim sannan kuna fitar da sashinku daga gidajensu tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan kuna taimakekeniya a kansu da zalunci da kuma ta'addanci wa iyatukum usara tufaduhum kun ji ko amma in sun zo muku a matsayin fursunonin kuma sai ku me sai ku fanse su wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum alhali fitar da su ma daga gidajensu haramun ne akan ku sai Allah ya ce afatu'minuna bi ba'dil kitabi shi yanzu kuna imani da sashin littafi wa takfuruna bi ba'd kuma kuma kafircewa sashi fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum me sakamakon wanda ya aikata wannan daga cikin ku illa khizyun fil hayati dunya in ba tabewa a nan duniya ba wa yawmal qiyamati a ranar alkiyama kuma yuradduna ila ashaddil azab wato za a meshe da su zuwa gami wato ainihin azaba wacce take mafi tsanani wa mallahu bighafin amma ta'malun sallan Allah bai rafkana daga bari abin da kuke aikatawa ba ula'ika alladhina ishtaraw alhayata dunya bil akhirah wadannan sune suka musanya rayuwar duniya maimakon ta lahira fala yukhaffafu anhum al'azab ba za a sassauta musu azaba daga barin su ba walahum yunsaruna sannan ba su ba za a taimake su ba qauluhu azza wa jal fadan Allah madaukaki wa idza akhadna mithaqakum kuma wato kuma mun riƙe alƙawarin ku la tasfikuna dima'akum ai la yuriqu dima la turiquna dima'akum wato kada ku zubar da jinin nakin ku ai la yasfiku ba'dukum dama ba'd ai kada sashi ya zubar da jinin mai sashi kun ga da yake ma'abota milla daya suna zama tamkar mai mutum ɗaya ne sai Allah ya ce la tasfikuna dima'akum an gane kada ku kashe mai jinin nakin ku domin in ka kashe dan uwanka wanda addinin ku daya to kaman ka kashe mi ka kashe ka kashe kanka ne an gane to shi yasa musulunci yazo mi kada ku kashe kawunan ku wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum sannan kada ku fitar da mi kawunan ku daga gidajen ku kada sashin ku ai la yukhriju ba'dukum ba'dan min dari kada sashin ku ya fitar da sashi daga mi gidansa kenan mu ma yanzu in ka kashe wani kaman ka kashe kanka ne yawa in ka fitar da wani daga gidansa kaman ka fitar da mi kanka ne saboda akwai al'ukuwa imaniya koyan uwantaka ta mi ta musulunci a wani dalili ne za ka zo garin mutane kawai ka kona musu rigarsu baka gina musu ba kuma ka ce la ilaha illallah su ma sun ce mi la ilaha illallah a wani dalili kuma za ka zo ka kashe su kenan musulmai ma yan uwan mi yan uwan juna ne shi yasa na wasu sanya musalta su da shiwon kaman gini ne guda ɗaya kaman jiki ne kuma guda me guda ɗaya wanda idan har wata gaba ta kamu da jinya sai sauran jiki duka ya ɗauka to haka ya kamata musulmai masu zama mai ‘yan uwan juna sun ma'akarartun bi hadal ahad annahu haqqun wa qabiltum sannan sai ku tabbatar da wannan alƙawari cewa gaskiya ne kuka karɓe shi wa antum tashhaduna al-yawm ala zalika kuma alhali wato kuma kuna tabbatar da kuna shaidar da wannan yau dinnan akan haka din ya ma'ashar al-yahud wa tuqirruna bi qabul ya ku yahudawa to kuna shaidar da wannan alƙawari yau dinnan kuma kuna me wato ainihin kuna tabbatar da shi thumma antum haula'i yani ya haula'i sannan sai ga ku ya ku waɗannan wa haula'i da tambihi kalmar haula'i domin faɗakarwa ne taqtuluna anfusakum ay yaqtulu ba'dukum ba'da kun ga sun warware alƙawarin sai gashi kuma sashi yana kashe me sashi wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim sannan sashi yana fitar da wato wa tukhrijuna fariqan minkum kuma kuna fitar da sashin ku daga min diyarihim daga gidajensu tazaharuna alaihim bi tashdidiz za tazaharuna alaihim kenan ko ai ta tazaharuna wato kuna taimakekeniya a kansu kenan wa udgimatu tafizza wato kenan an shigar da tazaharuna an shigar da me ta ne fizza an gane wa qara'a asim wa hamza wal kisai wa khalaf bi takhfif za wadannan yan kufa dukan su sun karanta da takhfif an gane tazaharuna kenan haka kuma suka kanta can suratul tahrima wa in tazahara alaihi an gane fa hadafu ta at-tafa'ul wa abqaw ta al-khitab tunda ta'un biyu ne ta tafa'ul da ta khitab sai suka cire daya wacce ita ce ta tafa'ul suka bar ta'ul khitab ka qauli ta'ala wala ta'awanu shi ma ma'anahu jami'an ta ta'awanuna an gane shi ma wala ta ta'awanu ne ai ma'anahu ma jami'an ta ta'awanun wato duka ma'anarsa tazaharun da tazaharun din shine kada ku taimakekeniya an gane wazahir al'aunu an ce al-zahir shine mi al'aun mataimaki to dai wala tazahar wannan tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan ko tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan sai gashi kuna taimakekeniya wato bil ismi wal udwan al ma'siyati wal zulmi wato akan zalunci da kuma me sabo kuna taimakekeniyan juna akan haka wa iyatukum usara amma idan sun zo muku a matsayin ribatattun yaki wa qara hamza asri an gane asra karanta to amana imala sai zama asri wa huma jam'u asir da usara da kuma asra din dukkan jam'i ne na me asir wato ribataccen yaki wa ma'anahuma wahid duk ma'anan qira'o'in nan guda biyu wato ɗaya ne wa iyatukum usara amma in su zo muku a matsayin ribatattun yaki tafduhum bil mali wa tanqidhuhum wato sai kuna fansar su da dukiya kuna wato ainihin kubutar da su wa qara ahlul madinati wa asim wal kisa'i wa yaqub tufaduhum kamar da aron makaranta qira'an tafduhum wato ainihin shine qira'an da da da bima take da ma'anan wato tafduhum kuna fansan su bil mali kuna wato fansan su da dukiya amma tufaduhum ay tubadiluhum kuna musanya su ku ba da fursuna a baku me fursuna ko kuma ku ba da dukiya a baku wato ainihin mutum arada mufadatal asiri bil asir wannan kira abin da yake nufi shine wato fansar bawa da me da ba ai ana yi ko an gama yaki to in kuna da fursunoni sai kuna ba su suna ba ku in kuma babu sai ku ba su kuɗi su mi su ba ku kamar yadda aka yi a yakin badar ko a yakin badar na sallam ya nemi shawaran sahabbai shiwar ya za a da waɗannan fursunoni ya nemi shawaran abubakar abubakar radiyallahu anhu ya ce me a wannan a kowa ya fanshi kansa an gane ya nemi shawarar umar umar ya ce kawai a kashe kowa da ƙarshe annabi sun ya karkata zuwa ga shawarar abubakar amma allah ta'ala kuma ya karkata zuwa ga shawara ta mai ta umar radiyallahu anhu gaba ɗayansu an gane don haka dai tufaduhum ai tubadiluhum arada mufadat al-asir bil asir wa kila ma'anar qira'atayn wahid a wani kaulin an ce ma'anan tufaduhum da tafduhum din dukkan ma'anarsa ɗaya ne an gane kuna musayarsu da mai fursunoni ko da kuɗi. Wa ma'ana al'aya, ma'ana wannan ayan ƙalar suddi babban malami a suddi yake cewa ina Allah ta'ala aka da ala bani Isra'il fi taura nan gaba tana da muhimmanci, so da shi ne za ka fahimci ayar. Inna Allah lalle Allah aka da ala bani Isra'il fi taurati Allah ya kutula ba'duhum ba'da. Wato a taura Allah ya riƙe alƙori ga bani Isra'il cewar kada sashinsu ya kashe sashi. Wala ya kuriju ba'duhum ba'dan min diyarin. sannan kada sashinsu yana fitar da sashi daga gidajensu wa ayyuma abdin aw amatin wajadtumuhu min bani isra'il fashtaruhu sannan duk wanda kuka samu bawa ko baiwa daga bani isra'il ko to ku saye shi an gane bima qama min thamani wa atiquhu da abin da ya tsaye na dukiya na kuɗi sai ku yanta shi an gane kada ku kashe juna kada ku fitar da juna daga gida sannan ku ku wato ainihin sai bawa ku yanta shi inda bani isra'il ne fa yuqatilu aka ne kuwa fakanat Quraiza Hulafa al-Aus to Yahudan da suke kewaye da Madina kun san akwai Banu Quraiza Banu Nadir da Banu Qainuqa ko to sai zamo su kuma cikin Madina akwai kabilan Aus akwai me Khazraj to fa kanat Quraiza tu Hulafa al-Aus to Banu Quraiza su abukan kawance ne na me kabilan Aus wan Nadir Hulafa al-Khazraj su kuma Banu Nadir wato ainihin abubakan kawance ne kabila na Khazraj duk da Aus da Khazraj dinnan fa su ma ƙabilu ne wanda iyayensu guda ɗaya shi ɗaya zo ya raba kansu suka ringa faɗa suka ringa yaƙan juna wanda kansu bai haɗu ba sai da musulunci yanzu amma da kansu ya haɗu ma fa wata ran yahudawa da suka ga aus da khazaraj an zauna ana ta daɗi sai wani ya bakanta musu ne suka kira wani suka ce je duk yanda za a iya raba taron nan ya je shi bai gushe bai na tonowa yakin da suka ringa yi a jahiliya na tonowa sai da kowa ya harzukan ciwon aji a ɗau makami kirmana kun san haka ake ko abokai ko ana zaune a daba kai kan da ba ba ina dukan ka ba ba ni yake ma kaza sai ka ga daga ƙarshe shi ɗaya ce to in ka isa yanzu kir ayi mana a sake to su ma haka ne wannan behude da ya je yana har zuko su sai suka ce in ya in an isa yanzu ma a sake a gama na ai yanzu kan mun yi ƙarfi inda kun yi galaba to wannan haka behudan yayi da Annabi sai samu labari ya zo ya rarrashe su kuma suka gane sharri ne na behude suka rungumi juna suka wato ainihin yafi juna an gane don haka dai kun ga aus abokan ƙawancensu su ne banu kuraiza da banu nadir ko kuma khazar su kuma abokan ƙawancensu su ne mai wato ainihin banu nadir duk kuma yahudawa ne an gane wa kanu yaqtatiluna fi harbin samir sai zama wannan aus da khazar suna yaƙi mai mai tsanani fayuqatilu banu quraiza wa hulafa'uhum to kun ji idan yaƙi ya faru tsakanin aus da khazraj to su ma waɗannan ƙabilun Yahudawa da suke da ƙawance da waɗannan kowane ɓangare to ba za su mi ba su tsaya ba sai su shigo faɗan kuma alhali Allah ya hana su cewa kada su yaƙi juna ai kamar sun yaƙi juna ne haka ko yawwa to wa banu nadir wa hulafa'un su ma banu nadir sai su yaƙi da abokan ƙawancen su wa idza galabu idan suka yi nasara akhrabu diyaram to sai su je su rusa gidajen su kenan yanzu idan Aus ce ta yi nasara ko to kun ga ta yi nasara akan mai Khazraj da kuma banin nazir to sai su je su hau gidajen banin nazir ɗan uwansu yahuda da kuma mai khazara sai su wato ainihin rurusa waɗannan gidaje ɗin wa idza galabu akhrabu diyarahum wa akhrajuhum minha idan suka yi nasara kansu sai su ruguza gidajensu kuma su fitar da su daga ciki wa idza usira rajulun min al-fariqaini to idan kuma aka kama wato wani daga cikin bangarori guda biyu a matsayin fursunan yaƙi ko jama'u lahu sai su tattara dukiya hatta ya fuduhu har sai sun fanso shi wa in kana asiru min aduhim ko da ko yana daga cikin mi abokan gaban su ne fatu'ayyiruhum al-arab wa taqul sai larabawa suke aibanta su suke ce da su kaifa tuqatilunahum ta ya za ku yaƙe su wa tafdunan kuma ku fanshe su kun gane kuwa ku aus ku banin nadir kun je kun yi fada da abokan ƙawancen ku mai khazraj kun yi galaba a kan mai ƙuraiza da aus in sun kama muku kuma fursuna ku kuka yaƙe su kuma ku za ku je ku me ku fanso su to idan laraba suka aibanta su da haka abinda suke cewa qalu inna umirna an nafdi an nafdiyahum ai an umarce mu da mu fanshe su fa yaquluna sai su ce laraba sai su ce da su falima tuqatilunahum to dan mi ai an hana ku yakan nasu ma dan mi kuke qalu sai ce inna nastahi an yastadilla hulafauna kunya muke ji abokan kawancen mu bari a ci mutuncin su dan haka sai mu shiga mu taya su an gane fa ayyarahumullahu ta'ala bidhalika fa qala sai Allah ya aibanta su da wannan yace thumma antum haula taqtuluna anfusakum sai ga ku ku waɗannan din kuna kashe kawunan ku fil aya taqdimun wa ta'khir wa nazmuha cikin wannan aya akwai taqdim da ta'khir jerin giyarta shine وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وهو محرم عليكم إخراجهم an gane wa in ya'tukum usara tufaduhum amma in sun zo muku a matsayin fursunan yaki sai ku fanshe su fa ka anna Allah ta'ala akhadha alaihim arba'ata uhud kamar dai Allah ya rike alƙawari hudu ne a gare su tarkul tarkal qitar banda yaki wa tarkal ikhraj banda fitar da juna daga gidaje wa tarkal muzahara alaihim ma'adaihim sannan kada su taimaki wasu a kansu abokan gabansu a kansu wa fida a asaram sannan suna fansar me fursunoninsu fara zuwa ne kulle ilal fida duk suka yi watsi da wannan alkawarin sai fansar kawai an gane kuwa kun ga waɗannan su ne yahudawa sai Allah ya ce da su qala Allah ta'ala sai Allah ya ce afatu minuna bi ba'dil kitabi shi yanzu kuna gaskata sashin littafi wa takfuruna bi ba'd kuma ku kafirce wa sashi amma jaza'u man yaf'alu zalika minkum ya ma'ashar yahud me sakamakon wanda ya wannan daga cikin ku ya ku Yahudawa illa khizyun azabun wa hawan in ba azaba da walakantuwa ba fil hayatid dunya wato anan duniya fa kana khizyu quraiza al qatl wa sabya sai zama walakantuwar banu quraiza shine wato ainihin an kashe su kuma an kama su a matsayin fursunonin yaki wa khizyun nadir al jalaa wan nafya min manazilihim ila adhari'atin wa ariha min ash-sham sai zamo walakantuwar ban nazir kuma shine an kore su daga gidajensu an tura su zuwa ga azarihat da kuma azarihat da kuma ariha na yankin sha wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashadil azab sannan ranar alkiyama za a maishe da su zuwa ga mafi tsananin azaba azabin nar wanda shine azabar wuta wama Allahu bighafilin amma ta'malun sannan Allah bai rafkana daga barin abin da kuke aikatawa ba qala ibn kathir wa nafi' wa abubakar wa yaqub wa khalab bilya sun karanta wannan ƙuraɗin sun karanta da ya'un wa mallahu bi ghafilin amma ya'malun wal baquna bitta sauran sun karanta da ta'un wato qawluhu azza wa jalla fadan Allah madaukaki ulaika alladhina ishtaraw istabdalu wadannan sune wadanda suka musanya alhayatad dunya bil akhirah wato rayuwar duniya maimakon ta lahira maimakon su yi aikin lahira sai suka fifita me duniya kun ga maimakon walakantuwar duniya lahira sai walakantuwar duniya ko ciwon kansu taimake su tun daga alƙawarin da yake kansu amma sai suka ga taya za su ji kunya kenan har mu ma yanzu akwai masu irin wannan kalmar sai su ce da kunyar duniya gwata mi a wannan bai da hankali duk wanda ya ce da kunyar duniya gwada ta lahira to nan ba shi da hankali an gane yawa ai in ka haɗa kunyar duniya da tozarcin duniya da ta lahira ai ba kusa ba ne yawa ba ma kusa ba su yi ma kusa su yi kusa ba yawa saboda yanzu ai in a garin ku kai abin kunya ina iya garin ku ne a ƙasar kuma an ka nemi wani lungu kame ka ɓuya shi kenan ina to amma ranar alƙiyama yau mai kumul ashhad sai an tara kowa da kowa fami sai a nuna ka in gane shine yawan tubular sara'ir to nan asiri za a yi a gaban duk duniya fa shine ita ce dama yawmal jama'a an gane ranar da za a tattara jama'a gaba daya to yanzu ka hada ranar da za a tattara jama'a du da abin da in kai yanzu mutane ne suka yi abin kunya suka buya suka je suka nemi lungu a ƙasar nan shiru ba ka jin su kuma a garin ba a san me suka yi ba to amma ranar lahira fa sai an nuna ka a cikin mutane du sai a ce wane dan wane ga abin da ya aikata na leshi Allah ta'ala ya mana sutura fala yukhaffafu yuhawwanu anhumul azab to ba za a sauƙaƙa musu azaba daga barin wato anhumul azab daga barin su ba wala hum yunsaruna yumna'una min azabillahi azza wa jal sanan ba za a wato kare su daga azabar ubangiji ba Allah ta'ala ya kare mu sai Allah ta'ala ya ce
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءهم رسول أفكلما جاءكم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون الله تعالى شيء ولقد آتينا موسى الكتاب كما حقيقة من بقى موسى للتافي النبي موسى كنا وقفينا من بعده بالرسل sannan min bi bayansa da manzanni wa ataina isa ibn maryama albayinat sannan mun ba annabi wato mun ba isa dan maryama wato ayoyi wato hujjoji wa ayyadnahu bi ruhil qudus sannan mun karfafe shi da ruhi mai tsarki Allah ya ce afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum wato shin duk lokacin da manzo ya zo muku da abinda wato ya saba son zuciyarku istakbaltum sai ku girman kai fafariƙan kazzabutum wato sai ku ƙaryata sashi wa fariƙan taqtulun sannan ku kashe sashi wa qalu qulubuna gulf kuma sai su ce zuciyarmu wato rufe take balla anahumullahu bi kufri Allah ya ce ba haka ba Allah ya tsine musu ne saboda kafircin su fa qalilan ma yu'minun saboda haka kadan ne suke imani walaqad ataina a'tayna musa alkitaba at-taurata Allah ce kuma hakika mun ba annabi Musa littafi wanda shine at-Taura jumlatan wahida min bashi wato jumla guda duk littattafai na ubangiji lokaci da ake saukar da su an gane banda alqur'ani amma duk sauran littattafai Allah ta'ala ya saukar da su ne me duf'a wahida lokaci guda sai a saukar da littafi wa qaffayna wa atba'na min ba'dihi bi rusul sannan wato mun mun karfafi bayansa ai mun bi bayansa da manzanni rasulan ba'da rasul manzo bayan manzo وآتينا عيسى ابن مريم البينات الدلالات الواضحات wato sannan min ba wa annabi Isa wato hujjoji fayyataccu wa hiya ma zakara Allah fi surati Ali Imran wal Ma'ida su ne waɗanda Allah ta'ala ya ambata cikin suratu Ali Imran a fadin Allah anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idnillah وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم نما إذا كما شيني إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وأنا سوني آيوي ده هكذا وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه قويناه sannan mun karfafe shi bi ruhil qudus wato da ruhi mai tsarki kara ibn kathir al qudus bi sukunid dal al qudus din na ibn kathir na karanta ta da dauri akan me dal al qudus wal akharuna bi dammiha sauran qura kuma suna karanta da damma al qudus wa huma lugatani har suna biyu ne mithlu ru'ub war ru'b kamar kalmar ar ru'ub da damma akan ainin da kuma ar ru'b da sukun akan ta falamma sami al yahudu dhikra isa alaihi salam yayin da Yahudawa suka ji ambaton Annabi Isa faqalu sai suka ce ya Muhammad la misla Isa kama taz'umu amilta kai Muhammad ba irin yanda Annabi Isa yake wato la la misla Isa kama taz'umu amilt wato ba kamar yanda yanda kake rayawar ba kai irin yanda Annabi Isa yake ba wala kama taqussu alaina min al-anbiya'i fa'alta sannan kuma ba kai irin abin da kake ba mu labari na labarin annabawa ba ana ka ce annabi isa ya zo da kaza ya zo da kaza kai baka zo da irin nasa ba sannan ka ce mana annabawan Allah ga yanda suke ga yanda suke kuma kai ba mu ga kana irin yanda suke ba fa'ati na bima ata bihi isa in kunta sadiqan to ka zo mana da abin da annabi isa ya zo da shi mana na warkar da me wanda aka haifa da makanta ko gutare ko kuma in mutum ya fito daga gida ka ce ga abincin da ya ci ko ga abin da ya ajiye wata ajiyarsa kai mana haka mana inda gaske kake qala Allahu ta'ala sai Allah ya ce afa kullama ja'akum ya ma'ashar yahud rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum wato shin kowane lokaci ya ku yahudawa manzo ya zo muku da abinda ya saba wa san zukatanku sai kuna girman kai takabbartum wa ta'azzamtum anil iman sai kuna girman kai kuna wato anin jiji da kai daga barin imani fa fariqan ta'ifatan kazzabtum wato sai kuna ƙaryata sashi misla Isa kamar yadda kuka ƙaryata annabi Isa wa Muhammad sallallahu da annabi Muhammad wa fariqan taqtuluna ay qataltum sashi kuma kuka kashe misla Zakariya kamar annabi Zakariya wa Yahya da kuma annabi Yahya wa Shu'aiba da annabi Shu'aib wa sa'iri man qataluhu min al-anbiya alaihimus salam da sauran wanda suka kashe daga cikin annabawa idan kun ga yan ta'adda ne ko su ƙaryata ko su me da Allah wannan kissar ha kai Allah yake kawo mana ko mu dau izina mu dau izina yau mu dau izina cewar mutanen nan ba mutanen da za a aminta da su bane an gane kuwa wa qalu sannan su ce qulubuna gulf jam'ul aghlaf an gane su ce zukatan mu ai rufa suke wa huwa allazi alaihi gisha shine wanda akwai mi rufi a zuciyar ma'anahu alaiha gishawatun fala ta'i wala tafqahu ma taqul to akwai wani rufi a zuciyar mu cewar mi ba mu iya kiyayewa ko mu fahimci mi kake faɗa qalahu mujahid wa qatada mujahid da qatada haka suka faɗa naziruhu qawluhu ta'ala wa qalu qulubuna fi akinna to me kama da wannan shine faɗin Allah cewa sun ce zukatan mu wato suna cikin wani murafai ne an gane qala Allah azza wa sai Allah ya ce bal la'anahumullahu taradahumullahu abadahum an kulli khair bi kufrihim Allah ya nisantar da su ne daga kowane alheri saboda kafircinsu an gane ba zukatan ne a rufe ba a buɗe suke amma Allah ne ya nesantar da su ya musu uquba fa qalilan ma yu'minun ay fa qalilan yu'minun kadan ne suke imani wa nasbu qalilan ala alhali an yi nasaba a kalman qalilan din na abisa hal wa ma sila ma din nan kuma sila ne shi yasa fa qalilan yu'minun wato kadan ne suke imani daga cikin wato ainihin yahuda mun ce kadan din shine su abla bin salam ko da wasu irinsa shi yasa na ce mana in ka irga waɗanda suka zo suka musulunta a zamanin annabi sassan ba su da yawa amma sun sha zuwa kuma su ma tambayar cewar ba wanda ya san amsar tambayar nan sai annabi in ya ba su labarin amsar suka ji haka ne sai su juya su ce sadakta labarin nan da ka faɗa haka yake amma sai su sai su tashi su tafi ba su gaskata shi waɗannan kuma su ne yahuda Allah ta'ala shirya da mu je mu ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين
Allah ta'ala ya ce walamma ja'ahum kitabun min indillah wato kuma yayin da littafi ya zo musu daga wajen Allah musaddiqul lima ma'ahum wanda yake dacewa da abin da ke tare da su na at-taura wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru sannan sun kasance kafin haka ma suna neman taimakon turo da wannan manzo akan kafirai cewar za a turo manzon da za su haɗu su mi su yaƙe su da shi Eh, falamma ja'ahum ma arafu amma yayin da abin da suka sani ya zo musu kafaru bi sai suka kafirce mishi kun ga dayan da suke ko cewar ai muna jiran wani manzo ma ya zo mu yaƙe shi da- mu yaƙe ku da shi to amma da ya zo fa sai suka kafirce fala'anatullahi alal kafirin Allah ya ce tsinuwar Allah akan kafirai bi samashtaru bihi anfusahum tir da abin da suka musanya kawunan su da shi ayyakfuru bima anzalallahu baghyan wato suka kafircewa wan abin da Allah ya saukar saboda baghyan hasada saboda hasada ayyu nazilallahu min fadli ala man yasha min ibadi to Allah ya saukar da ga falalarsa akan wanda ya so daga bayin shi fa ba'u bi ghadabin ala ghadab to sai suka dawo da fishi akan fishi walil kafirina azabun muhin kuma kafirai suna da azaba walakantacciya wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah kuma idan an ce da su ku yi imani da abin da Allah ya saukar qalu sai su ce nu'minu bima unzila alaina zamu yi imani da abin da aka saukar mana wa yakfuruna bima wara'ahu amma sai su kafirce abin da ya wanince shi wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum kuma gaskiya ne wato yana gaska yana dacewa da abin da yake tare da su kulka ce falima taqtuluna anbiya Allah min qablu me yasa kuke kai- kashe annabawa kafin haka in kuntum mu'minin in kun kasance wato masu imani walamma ja'ahum kitabun min indillahi ya'ni alquran to yayin da littafi yazo musu daga wajen Allah shine alqurani ko kenan alqurani daga wajen wa yake ubangiji ta'ala musaddiqun muwafiqun lima ma'ahum ya'ni at-taura yana dacewa da abin da ke tare da su wanda shine at-taura wa kanu ya'ni al-yahud min qablu qabla mab'ath muhammadin sallallahu alaihi wasallam sannan yahudawa sun kasance eh, kafin turo annabi sallallahu alaihi wasallam yastaftihuna yastansiruna 'ala alladhina kafaru wato ala mushrikil arab wato suna neman nasara akan ka- wato kafirai wanda shine mushrikan larabawa wadhalika annahum kanu yaquluna to yanda sha'ani yake sun kasance suna cewa idza hazabahum amrun idan wani lamari ya tsananta akan su wa dahamahum aduwun wani abokin gaba ya cimma musu Allahumma ansurna alaihim bin nabiyil mab'uthi fi akhir zaman sai su ce Allah ka taimake mu akan waɗannan da, da annabin da zaka turo ƙarshen zamani alladhina jidu sifatahu fit tawrati wanda muke s- ga- ga- muka ga- muka samu sifarsa a cikin at-taura kun ga yadda suke addu'ar ko in za a cin musu da yaƙi sai su yi addu'ar cewar Allah kayi alƙawari a cikin attaura gashi siffar annabi da zaka turo Allah dan wani annabi ka taimake mu an gane shine yastansuluna alal ladina kafar wa kanu eh, fa kanu yunsaruna in suka yi wannan addu'an sai a taimake su su yi nasara wa kanu yaquluna li a'daihim minal mushrikina sannan sun kasance yahudawan nan suna fadawa abokan gaban su daga mushrikai kada azalla zamanu nabiyyin wato zamanin wani annabi ya kusanto ya khuruju zai da zai fito bi tasdiqi ma na gaskata abin da muke faɗa fa naqtulukum ma'ahu sai mu kashe ku tare da shi qatla adin wa thamud wa iram kisan adawa da samudawa da iram kata da muqatil yace kabila ne daga kabilan adawa shine iram din falamma ja'ahum ma arafu ya'ni muhammadan sallallahu alaihi wasallam min ghairi bani isra'ila kunji wato da abin da suka sani ya zo musu yana nufa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ba daga cikin yahudawa ba ko wa arafu na'tahu wa sifata suka san kuma me siffarsa kafaru bihi baghyan wa hasadan sai suka kafirce masa dan zalunci da hasada Allah ce fala'anatullahi alal kafirin tsinuwar Allah ta tabbata akan kafire ku duba lokaci guda sun sanja ko kafin turo shi ga abin da suke faɗa amma ana turo shi fa sai suka sanja bi samashtaraw bi anfusahum mala sai Allah ya ci gaba da cewa bi samashtaraw bi anfusahum bi sa wa ni'ma fi'lani madiyani wato da bi sa da ni'ma fi'lai ne guda biyu madi madiyai wudi'a lil madhi wa dhammi dayan su an sanya su dan yabo ɗaya kuma dan zargi an gane bi sa dan zargi ni'ma kuma dan mi dan yabo kamar yadda Allah ya ce nan bi samashtaraw bi ko can kuma yace ni'mal abdu ko la yatasarrafan tasarruf al af'al ba sa tasarrufi irin na aiki ma'anahu ma'anansa bi'sal ladhi ikhtaru li anfusihim tare da abin da suka zaba wa kawunan su hina stabdalu al-batila bil haqqi yayin da suka musanya mi ƙarya da gaskiya ay yakfuru bima anzala Allah yani al-Qur'an wato suka kafircewa abinda Allah ya saukar shine al-Qur'ani baghyan ay hasadan saboda hasada ay yunzila Allah min fadli ay nubuwata wal kitab ala man yasha min ibadi wato dan Allah ya saukar daga falalarsa aka wato shine annabta da littafi akan wanda ya so daga bayan shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine annabi sallallahu alaihi wasallam fa ba'u bi ghadabin ko haka ne eh haka ne ko arama fa ba'u bi ghadabin ay raj'u bi ghadabin ala ghadab wato sai suka dawo da fishi akan fishi qala ibn abbas wa mujahid al ghadab al awwal bi tadyi'ihim at tawrat wa tabdilihim fishi na farko da Allah ya da su inji abla dan Abbas da kuma Mujahid shine yanda suka yi watsi da attaura kuma suka ringa musanya ta gauraya ta. Wasani bi kufrihim bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Fushi na biyu shine da Allah ya da su saboda sun kafirce Annabi sallallahu da Al-Qur'ani walil kafirina aljahidina bi nubuwati Muhammadin sallallahu minan nasi kullihim. Wato sannan ga kafirai waɗanda suka jaya da annabta Annabi sallallahu daga mutane baki ɗaya azabun muhin suna da azaba mai kaskantarwa mukhzin yuhanuna fihi an gane wato wacce take walakantarwa wanda ake walakantuwa a cikinta wa idza qila lam aminu bima anzalallahu ya'ni alquran sannan wadannan yahuda an kace su yi imani da abin da ya sau Allah ya saukar yana nufin alqurani qalu sai su ce nu'minu bima unzila alaina ko zamu imani da abin da aka saukar akan mu ya'ni taurata yakfina zalika wato at-taurata isar mana wa yakfuruna bima wara'ahu sai su kafirce abin da ya wanince shi ai bima siwahu min al-kutubi abin da ya wanishe shi na littafi ka kauli azza wa jal kamar fadin Allah mabuwayi madaukaki famani bitaga wara zalik ai siwahu an gane kuwa ma'anan wara din nan shine siwahu an gane abin da ya wanince shi wa huwa alhaqu yani alquran wato kuma alhali shi gaskiya ne yana nufin alqurani musaddiqan nasbun ala alhali wato wanda yake dacewa limama ahum da abin da ke tare da su min taurati na at-taura kina alqurani abinda attaura take dauke da shi kira zuwa ga tauhidi ko bayanin sifar annabi sallallahu alaihi shine alqur'ani ya gaskata ba wani abu bako wanda alqur'ani me yazo da shi qul ya muhammad ya muhammad kace da su falima taqtuluna ai qataltum anbiya allah an gane me yasa kuka kashe annabawan allah min qablu an gane kafin wannan lokaci walima asluhu lima kalmar lima dinnan asalin sa limani fa hudifatil alif an gane sai aka cire alif farqan bainal jarri wal istifham domin a bambance shi tsakanin jarra da kuma mai istifhami ka qaulihim fi ma wa bima in kuntum mu'minin me yasa dai kuka kashe annaba in kun kasance kuna imani bit taurati da at-taura wa qad nuhitum fiha an qatl al anbiya alaihim assalam alhali a at-taura an kashe ku an hana ku kashe annaba to me yasa kuka kashe su an gane anan kuma za mu takaita insha Allah ta'ala gobe sai mu dora kun ga dai duk waɗannan ayoyi halin Yahudawa yana me? Yana bayyana. Wallahi ina ƙara jaddada mana, Allah ya ba mu wannan labari da ƙisoshin Yahudawa da saboda musandawa za mu rayu. Behude ɗaya shari ne a gari, shari ne a ƙasa, shari ne a yankin da yake rayuwa. Behude ɗaya, ina kuma yanzu ka kawo Middle East tarin Yahudawa, ina za a zauna lafiya. Middle East, yankin Jordan, da yankin Philistine, Syria, Lebanon, duba za su zauna lafiya ba matukar akwai wannan ƙasa da suke shida ita Isra'ila wannan guri saboda Behude ɗaya sharri ne kun ga yanda Yahudawa suke wahalar da mai annabawa yanda Yahudawa suke suke wa Allah sharri annabi sallallahu alaihi wasallam ya wahala a hannun yahuda bai zauna lafiya ba sai da da ya zo madina ya same sai da ya kakkaɓe su daga madina gaba ɗaya sannan ya huta amma in banda haka sun yi ta ƙulla ƙawancen su ga bayansa sun sa guba a abincinsa sun duk abin da za su yi sun yi ƙarshen abin da suka yi shine kawai suka je suka tattaro mutum dubu goma ɗin nan al'ahzab wannan duk yahudawa ne suka yi da suka gaya za su yi sun yi sun yi sun kasa gamawa da annabi kawai sai suka je suka tattaro suka samu ƙabilun larabawa makka aka haɗo suka ce su kuma sun yi alkawari da annabin na zaman lafiya amma in dai wannan rundunar ta karo madina to su kuma za su warware alkawarin sai ya zama annabi bai da matari ta gaba bai da matari ta ina ta baya kawai sai a cin masa shi yasa daga wannan Allah ya ce a kakkaɓe su duk su bar wannan yanki sannan annabi ya zauna lafiya to wannan yahudawa fa kenan Allah ya tsare mu daga sharrin su an gane insha Allah ta'ala nan zamu tsaya gobe sai mu dora Allah ya sanya abin da muke karantawa albarka wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah